أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi a yau muna biyar ne ko? Ga shida ne, ya kai shida. Shida ga watan biyu, hijira ta manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas, wanda ya dace da nawa ne ga watan Turawa. Shi ma shidda. shidda ga watan sha ɗaya ko miladi da haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam dubu biyu da goma sha sha shidda kamar yadda muka yi alkawali a cikin watan azumi cewa in mun samu dama ya kamata a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci ba don komai ba saboda mun ga cewa daga watan ramadan zuwa watan ramadan idan aka ce za a yi tafsirin watakila za a kai shekara ashirin ba a ƙari ba domin shekara uku muka yi duka mu muna cikin suratu ali imran izi shida ne ke gare mu ko bakwai to sai muka ga cewa aikin alkhairi kullum kai fatan kaga ka ƙara saboda baka san abin da ya ma saura cikin na lokaci ba to shi yasa muka ce insha Allahu ta'ala duk ranar lahadi daga magariba zuwa lisha za mu yi ƙoƙari a yi wannan karatu in dai ba wani uzuri ya gitta ba wanda wannan shi ne karatunmu na farko a wannan lokaci a cikin wannan masallaci na imamu malik a nan garin yamai in ban manta ba cikin azumi mun tsaya aya ta ɗari da tamanin daidai a cikin suratu ali imran kuma daga nan za mu ɗora za mu ci gaba da yarda allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah shi ba mu ikhlasi a cikin waɗannan ayyukan da za mu gabatar suwa, Allah ya shige mu na gaba ya ba mu dacewa da abin da yake daidai, kurakuranmu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna. Za mu tashi aya ta ɗari da tamanin da ɗai, shafi na saba'in da hudu a cikin suratu Ali Imran, wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب نكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Laƙad sami Allahu ƙaular lazina ƙalu, inna Allah faƙirun wa nahnu agniya. Laƙad haƙiƙa, tabbas, ko ba haka ba ne, wannan suna cewa allamul muwatta'a lil qasam lamun ce wadda an zo da ita an shimfiɗa ta saboda rantsuwa. Kenan asalin magana, wallahi لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أما أكوي أبين دا أكي تما أسلوب الحظ أتكيون كوني يارين دونيا أنا شاهي وأنسو كلمومي أولي لوكتي yanzu in tambayka ina Ibrahim sai ka ce mini yana gida ba sai ka ce min Ibrahim yana gida ba ina fata an fahimci ni kenan nan an shafe ta wallahi laqad sami Allahu wanda a zamanin nan da muke ciki akwai mutanen da suke inkari suke musun cewa Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa ina fata an fahimci waɗanda suke kiran kansu alqur'aniyun ma'abuta alqur'ani sun ce Allah bai rantsuwa alhali ko tun daga zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har bisa ga yau da muke ciki malamai na tafsiri da malamai na alqur'ani suna tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa wani an ka faɗi magana me yasa ka faɗi yace haka ni ga ta yi mini kuma shi yasa ni faɗa kaga wannan ba wani abu bane kowa na irin haka amma menene dalilin su menene dalilan waɗanda suka ce akwai rantsuwa sai suka yi aiki da zahiri suka ce Allah ya ce fala uqsimu bima tubsirun bana rantsuwa da abin da kuke gani wa ma la tubsiruna da abin da ba kwa gani kenan Allah ba rantsuwa to kun ga anan a zahiri in mutum bai yi dogon bincike ba bai da zurfin ilmi zai yarda da maganar su tunda Allah ya ce fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun ko ko sai maka Allah ya ce la uqsimu bi hadha al balad ko ba haka nan bane ko ko Allah ya ce wal fajr wa layalin ashr wash shaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr shin a cikin wannan akwai rantsuwa ga mutumin da yake da hankali sai a yi kyalkyalkyalkyal ake ce da dariya wai ma'ana Allah baya rantsuwa kenan duk malamai ƙarya ce suke yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da sun kace Allah yana rantsuwa to amma mu kawo dalilai mana mu da muka ce akwai rantsuwa sai mu ci musu na farko abinda kuke takama da shi shine alqur'ani abu na biyu shi alqur'anin nan Allah ya sabkar da shi da yaren larabawa da yaren larabci ko ba haka nan bane to su ko su suka tabbatar da cewa Allah yana rantsuwa to su ko menene dalilin su koko kun fi su sanin alqur'anin kuma kun fi su sanin larabcin Allah subhanahu wata'ala ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum sai ce wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim mun san cewa Allah ba zai warware maganganun nan shi ba ko Allah yana yiwa magana kuma ya warware ta ba zai yiwa ba to in ka ce fala tana nuhin Allah ya kore to dan ya ce wa innahu laqasamun kaga inna harfu tawkidi la qasamun allamu lamul muzahlaqa lamul ibtida'i ce ta koma wancan wuri Allah ce kuma la qasamun rantsuwa ce to sai malamai suka ce ita wannan la lamu ta'kidi ce a cikin larabci akwai lokacin da ake kawo lamun dan a karfafa ma'ana amma ba dan saboda ani nufin an kore kalima ba in ce maka la a'rifu ban sani ba ko ba haka bane amma wani lokaci ana kawo lamun don ya tabbatar da ma'ana Allah ce ma mana aka an tasjuda iz amartu wani wuri ce malaka Allah takuna ma asajidin kaga ma mana aka an tasjuda ma mana aka Allah tasjuda to anan cikin su wanne ne Allah tabbatar su wanne ne ya kore a wani wuri Allah ce li Allah ya alama ahalul kitabi Allah ya qadiruna ala shay'in min fadlillah don saboda ahalul kitabi kar su sani ko don su sani Allah ya saukar da alqur'ani kaga don su sani wannan zai nuna maka cewa ashe Allah subhanahu wataala yana yin rantsuwa ina fata kun fahimce ni sai Allah ce to laqad sami Allah hakika Allah subhanahu wataala ya ji fadar qaulal ladina waɗanda suka ce qalu suka ce inna Allah faqirun Allah talaka ne wa nahnu aghniya mu ne mawadata wannan aya malamai suna kawo asbabun nuzul daban-daban akanta wasu suka ce akwai wani bayahudi ana kira ana kiransa Huyay ibn Akhtab da yaji ayoyi sun sabka a cikin alqur'ani waɗannan ayoyin waɗanda suke cewa wa zai ba Allah ramce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira ya ayyuhalladhina amanu in tansuru Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ko ba haka nan bane ayoyin suke cewa wa zai ba Allah ramce suka ce a to kai annabi ashe Allah ka talakka ne yanzu yana neman ramce gare mu to yaushe zai biya mu ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a akwai wani daga cikin wato yahudawa malaman yahudawa hibrun ne min ahbaril yahud ana kiran shi finhas shi finhas abubakar radiyallahu anhu ya tafi a wurinsa don saboda a yi da'awa ta addinin musulunci ko ba haka ba domin kafirai ana son mu kira su mu yi kiran su domin suna da haƙƙin da za a kira su zuwa ga addinin Allah lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu yazo ya samu finhas cikin yahudawa to shi ne kira su zuwa ga addinin musulunci to shi finhas din saboda yana son yayi raddi sai ce to kai mu ba mu buƙatuwa zuwa ga Allah da shi talakka ne wanda shi shina bukatar mu dauki dukiyar mu mu bashi mu ba irin wannan Allah subhanahu wataala muke so ba to wannan sai ran Abubakar ya baci ya yi hushi sai ya mare shi bayan ya mare shi sai rikici ya tashi tashin wannan rikici yasa sai wannan aya ta sabka amma ko mu ce wannan Huyay ibn Akhtab ko ko Finhas akan su aya ta sabka aya tana magana akan dukkan wanda wato ya aikata irin wannan aiki ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ma yanzu akwai mutanen da suke iya danganta wata wata tawaya zuwa ga Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan da kyau kidan dai a takaice waɗansu na suke danganta kaskanci zuwa ga Allah subhanahu wataala kidan kai mai da'awa sai kai hankali inda an ka danganta kaskanci zuwa ga Allah balle kai ko ba haka ba kalima ta sami'a da larabci tana nuhin mi tana nuhin ji amma malamai suka ce a'a ba ko da yaushe an ka ce sami'a take nufin ji ba don saboda kullum kun san matsalar mutum in bai dogon karatu ba inda ake badda shi ya zama to kalma tana ɗaukar ma'ana biyu uku hudu sai ya rike guda in ya rike gudan nan to nan za a samu matsala domin shi bai tashi ga abin da ya sani lokacin da ake bayani sai shi afka cikin jahilci saboda duk aiki wanda ake sabawa a cikin aiki a samu kuskure mafi yawancin shi ya samo asali ne daga mummunar fahimta mummunar fahimta kuma za ta samo asali daga rashin fahimta abin da ake nufi don haka sami'a a larabci yana ɗaukar manoni guda hudu a gurguje na farko kalima ta sami'a tana nufin karbawa kaga mu ne bamu san ba mu amfani da wannan kalima yanzu misali in nace sami'a na karba maka cikin sallah kullun sai an ce sami Allahu liman hamida Allah ya karba ma wanda ya gode mishi domin wajen fassara sai suke istajaba Allah kaga Allah ya karba mu ko nan sami'a ji muka dauka ko ba haka nan bane wani lokaci kuma malamai suka ce in an ce sami Allah ana nufin wato ji irin na tsoratarwa domin in an ka ce wane yana jin ka to tsoratar da kai ne ake yi ina fata an fahimce ni kamar nan da an ka ce laqad sami Allahu Allah ya jiya ba wai dan ana nufin Yahuda sun jahilci Allah na ji ba ma'ana sakamakon abin da kuka faɗa yana tafi sannan kuma wani lokaci ana kawo wa kalima ta sami'a ana nufin abu ya game komai da komai ana ji kamar irin da kake cewa duka ina jin abin da kake faɗa kamar inda Allah ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir Allah ya ji fadarta kenan duk abinda wannan mata ta zo tana maka bayani hakika Allah subhanahu wataala yana jin sa ina fata an fahimce ni sannan kalima ta sami'a tana nuhin wato taimako da karfafawa annabi Musa Allah ce mai la ta khafa innani ma'akuma asma'u wa ara ka ku ji tsoro innani ma'akuma ni ina tare da ku asma'u ina ji wa ara kuma ina gani kenan zan taimake ku zan karfafa ku shi yasa ake son mutum ya san yadda kalmomin alkur'ani suke tafiya qalu inna allaha faqir suka ce Allah subhanahu wataala talakkani kaga sun sifanta Allah da talauci wa nahnu aghniya suka ce su modata ne wannan kuma suna kawo shi ne saboda su sa mutane cikin shakku kuma su kore ma mutane imanin ciyarwa wanda shi ne ma mu musulmi muke fama da wannan matsala a wannan lokaci da muke ciki mutane suna da matsala wajen taimako duk inda an ka zo wajen sallah da ruku'i in za a yi raka'a dubu mutane suna shirye amma inda mutane ba su shirye a ce a kawo dukiya don ciyarwa to kaga shi yasa wadansu suke neman ta wace hanya za su bi shin Allah nan talaka an ce shi na biya adu'afan mudha'afa to ya za a yi talaka shi baka adu'afan mudha'afa ina fatan kuna fahimta ta wannan uslubi ne na yadda za a yi a tunkuɗe yadda mutane za su taimaka ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala to don haka yana da kyau kullum mu gane cewa yahudawa da waɗanda ba su da imani kuma hatta da musulmi wani lokaci suna faɗa cikin wannan izgiri ina fata ana fahimta ta in an zo wajen neman taimako ko ne neman taimako wajen ka bayan an ce in baka da ka gaya mai magana kyakkyawa ko ba haka nan bane qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha amma sai ka iske wani zai baka ya zage ka ya ci mutuncinka ya soka ma magana wani kuma bai baka kuma ya kara ma da zagi da mummunan magana da bakan magana ya ci mutuncinka ina fata an fahimce ni wannan shine abin da yake faruwa a yanzu shi yasa wai in kan rike gaskiya sai mutane suna cewa kai wancan wa wai kaka zai yi shi rayu shi yasa da yawa daga cikin masu da'awa suna itiqadin cewa in sun kai tsaye sun ka faɗi gaskiya to ba su samu abincin da za su ci ce to ka san hawa mutanen yanzu in ka ce gaskiya zaka faɗa musu hawa da yan sadaka sadaka nan eh, da dan kuɗin nan da aka ba su a na kaza da irin yan kuɗin nan na zakka ba a samun su sai an dan yi musu kewaye kewaye kaga dubara ce suna ganin kamar ba gaskiya bane in an ka bi Allah ba ba a wadatuwa ina fata kun fahimce ni ko ko mutum in ka zo sai ce ah to ba an ce mutane in kana da imani ba Allah zai taimakon ka to Allah ya taimake ka mi ka sare sun ka ce anut'imu man law yasha Allahu at'ama za mu ciyar da wanda in Allah so zai ciyar da shi zai ciyar da shi Allah ya ci da ka ko ba haka ba in ka zo wajen mutum neman taimako rago na suna matarka ta aihu ba kada sai ce to kai yanzu kana kokarin kai ma matarka ciki kuma baka aji rago ba kamar yana nufin wai kai baka da wayo baka da hankali baka da dubara baka san abin da kake yi baka ce kai mace ciki wai yanzu na taka kokara ta bai mutane ragu saboda shi tunanin shi shi na yabba kai ne dukiya shi na yabba kai ne dubara shi na yabba kai ne wayo shi yasa shi kahin yayin mata ta ciki sai ya sai rago ya aji wannan ita ce magana Allah ya sauka sai Allah ce to sanaktubu ma qalu za mu rubuta abinda suka faɗa wannan shine waɗansu malamai suka yi sabani domin sanaktubu za a rubuta to shi ko alhali har da an rubuta din tunda abinda suka faɗa lokacin da suke faɗawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to kuma an ce za a rubuta shi da waɗansu malamai suka ce a'a nan tunda fi'ili ne na Allah subhanahu wata'ala to ba za a ce ba sanaktubu Allah zai rubuta tunda har ya riga ya rubuta kuma ya san abin da zai faruwa a'a an riga an rubuta domin shi Allah ba a cewa wannan fi'ili madi wannan fi'ili mudari wannan fi'ili amri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba ɗaukar wannan sanaktubu tunda ya ce shi zai rubuta to an riga an rubuta waɗansu malamai suka ce a'a nan abin nufi sanaktubu za a rubuta ma'ana za a yi musu sakamako ana nufin an rubuta amma sakamako ake nufi dan saboda shi rubutun ya riga ya tabbata Allah subhanahu wataala ya rubuta kalima ta kataba ta larabci a cikin larabci tana da ma'anoni da dama daga cikin su akwai ma'ana ta rubutawa shine wanda mun ka sani katabtu sannan kuma tana zuwa da ma'ana ta mi ta wajabtawa abinda an ka wajabta dole sai ya tabbata ko ba haka nan bane ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran lil wasiyati lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan alal muttaqin sannan kalima ta kataba tana zakkuwa da ma'ana yin qawa waye san da wannan tana nufin a yi kawa shi ma ana nufin kataba ai zayyana wannan kuma imam alhariri a cikin makama ya kawo wannan cikin wata mukama da ya ta kinaya kalimomi ne sun kai guda arba'in da biyu ya kawo to sai ya kawo inda kalima take zuwa da ma'anar kawatawa zayyana yake cewa wa katibina wa ma khattat anamiluhum harfan wala qara'u ma khutta fil kutubi wa katibina akwai wasu masu rubutu cikin larabci wa ma khattat anamiluhum harfan hannunsu bai taɓa rubuta komai ba wala qara'u ma khutta fil kutubi kuma ba su karanta abin da a cikin littafai ba to wadan mine ne su ne masu yin ado masu yin kawa kaga ka azo a ce ka tana nufin kawa ka ce wallahi babu shi yi bincike ka zauna wajen malamai Allah ya gane da mu wa qatlahumul anbiya'a da kashe annabawa da suke yi malamai suka ce a nan ba su kashe annabawa ba tunda nan ana magana ne da yahuda wanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka nan bane shi ko shine annabin karshen zamani yana raye ba su kashe shi ba amma wa ake nufi iyayensu ake nufi sun kashe annabawa su ma wannan aikin na iyayensu suna alfahari da shi suna jin daɗin shi sannan kuma sun yarda da abin da magabatansu suka aikata shi ko wanda ya yarda da aiki shi ma ya walaihin wannan aiki ya kama shi ko ba haka nan bane mutumin da ya kashe maka dan uwa bayan ya kashe ma dan uwa sai ka ba wani labari sai ce abinda wancan yayi daidai ne sun zami sun zaman su makiyanka waɗanda suka kashe annaba iyayensu ne maimakon su ce iyayensu ba su aikata alkhairi ba sai suna alfahari da shi ma wani lokaci suna ruwaito suna ruwaito wannan a cikin littafan su to kaga sai Allah ya rubuta su ma sun kashe iyayen kamar sun kashe annabawan ne sannan kuma suna da niyyar sai sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun har sun samu iko da mushrikai da kafirai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya fatan da suke su samu asa'ad da za su kashe shi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin sannan Allah ce wala qad qalu kalimatul kufr wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu sun yi bukata su aikata abin da ba samu iko ba shine su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda dole ne sai irin wannan ya samu shi yasa kullun in Allah na magana kan Yahudawa sai ya ce sun aikata abinda iyayensu sun ka aikata saboda sun yarda da shi ko kuma ni'imar da Allah ya ma iyayensu sai ya ce yayi musu domin ni'imar da an kai ma mahaifi kamar an yi madani wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunukum su'al azab wa iz wa'adna musa 40 laylatan thumma takhaftumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun duk wannan Allah subhanahu wataala yana nuna musu yayi ni'ima akan iyayensu domin da Allah bai tseratar da iyayensu ba Fir'auna ya kashe su gaba ɗaya su ba za a same su ba kenan ni'ima ga iyayensu ni'ima ce gare su da fatan kuna fahimta ta wanda shine yanzu wannan zamani babu in kai alheri ga mutane in kai ma ƴan uwansu in dai ba su kai ma ba kai alheri ba wannan kuskure ne in mutum ya yi ma ma'aihinka alheri kai ko bai baka ba yayi ma alheri paske mutum bai iya game kowa duniya da alheri to wannan shine babu ga mutanen mu in kayi mu mutanen gari kaza alheri kowa kan yi mai in baka yi mutum guda ba sai ce kai ba mutumin alheri kace ba wannan rashin gaskiya ne wannan rashin adalci ne wannan rashin gane yadda al'amuran duniya suke tafiya wani yayi maka alheri wani yayi ma wani alheri sai ya zamanto dukkan su suna aikata alheri amma in ya zamanto shi tunda bai yi ma wancan ba bai alheri shi ko wancan bai ma wancan bai alheri kenan duk duniya za ta shi babu mai alheri dan babu wanda ya ba kowa alheri a duniya ina fatan kun fahimce ni sai Allah ce wa naqulu za mu ce da su zuqu azabal hariq ku dandana azaba mai kuna ta ranar tashin alkiyama azabar wuta Allah ya tsare mu wannan ke nuna cewa azabar wuta za ta tabbata domin tana kuna babu azaba irin a kone dan adam babu walakantarwa irin a kone dan adam babu abinda dan adam ga gudu duniya irin wuta amma kuma mutane ba su gudun wuta don aikin da suka yi ba shi ke sa su tsere mu wuta ranar tashin alkiyama ba akwai kira'o'i a cikin wannan aya nan laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu akwai qira'a ta Hamza sai an karanta sayuktabu ma qalu wa qatluhumul anbiya bighairi haqq wa yaqulu dhuqu azab al-hariq to wannan qira'a ta Hamza in baka saba jinta ba yana yiwa ka karyata ta sannan a cikin tsari na larabci shin daga ina ta samu asali domin bai dace qira'a ta saba ma wato larabci ba alqur'ani arabiyyan na in mun ka iske wata kalima ba ta larabci ba sai mu ce to lalle ba qur'ani bace don alqur'anin nan da larabci aka sabkar da shi sayuktabu za a rubuta shine bambanci sanaktubu za mu rubuta kenan uslubi dhamir ya kuma zuwa ga Allah amma an ka ce sayuktabu za a rubuta wa zai rubuta waccan qira'a ta fassara sanaktubu mu ne za mu rubuta Allah kenan ma qalu abinda suka faɗa wa qatluhumul anbiya'a ga qira'a ta hamza lamun damma za ta dauka ba a cewa wa qatlahum domin mi domin sayuktabu nan fi'ili ne mabni lil majhul ko ala ma lam yusammi fa'iluhu to ita ma ismul mawsul ce sai dai mabniyun ce ya kamata ta dauki damma amma ita ba ta dauka damma domin mi domin ita ma wato ismul mawsul mabniyun ce amma qatlu shi ba mabniyun bane shi kuma ma'tufin ne ala mabniyun kenan shi i'rabi zai bayyana gare shi shi yasa i'rabi bai bayyana ba akan mimun amma zai bayyana akan qatlu domin shi ba mabniyun bane kenan sayuktabu ma qalu wa qatluhum sai mu ce qatlu wato ismun marfu'un wato alam turfihi dhamma sannan kuma li annahu ma'tufun ala al-mabni lil majhul al-anbiya annabawa sun kashe annabawa bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba Allah ya kawo shi don ta'akidi ko kuma bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba wanda ba a san shi ba ma kawai haka ne suka yi niyya suka aikata a wani wuri sai Allah ce bi ghairi haqqi ba tare da wani haƙƙi sananne ba da wanda an ka sanin da wanda ba a sani ba annaba ba su yi laifin komai domin annabawa ba su zo ba don su cutar da mutane sun zo don su kira mutane zuwa ga aikin addini wannan shine dan kaga an kashe waɗansu mutane akan hanyar Allah ba dan saboda suna nufin mutane da sharri ba a'a don saboda akwai masharranta waɗanda su ba su son a aikata alkhairi duk mai cewa a bar zalunci to muke su ne sai Allah ce wa yaqulu Allah zai ce kaga kenan qira'a ta hamza wa yaqulu za a ce zuqu azab al-hariq ko dandana azaba wanda take mai kuna Allah ya sare mu da azabar wuta zalika wancan kenan azabar da za a yi muku ko ko waɗancan abubuwa kunar da za ku sha bima qaddamat aydikum saboda abin da hannayenku sun ka gabatar suwa kullum alqur'ani yana kawo hannaye don saboda su ne suka fi yin aiki da hannu da zuciya Allah yana zahin danganta aiki zuwa gare su wa man yaktumuha fa innahu asimun qalbu duk wanda ya boye shahada sai an kace zuciya tai kaga alhali ko ba zuciya ba dan adam din ake nufi zalika bima qaddamat aydikum wannan shine abinda hannayenku suka gabata suwa mutumin da zai je ya kashe annabi ba da tine ba da ba da hannu a zai aiki ba ko ba haka nan bane tine su ne za su tafiya in annabin yayi gudu da tinan za a bi shi ko ba haka nan bane za a yi amfani da kwakwalwa yaushe ya kamata a tare shi wata hanya ya kamata a bi sai an tsara an khaffata amma sai Allah ce aydikum saboda hannu shine wato gaba wanda dan adam ya fi zafin motsa wajen aikata banna an gane wannan wa anna Allah shi Allah subhanahu wata'ala laysa bi zallamin bai kasance mai zalunci ba lil abid ga bayinsa zallam siga ce ta mubalagha in an kace siga ta mubalagha shine abin da yayi yawaitu ko yayi karfi in an ce zalim shine mai zalunci zallam mai yawan zalunci in an ce fa'il mai aiki fa'al mai yawan aikata aiki to nan da an ka ce laisa bi zallamin lil abid Allah bai kasance ba mai yawan zalunci to wannan yana nuna in an ce bai yawan zalunci kidan yana yin zalunci kadan kadan alhali ko su ayoyi sun kore wannan wala yazlimu rabbuka ahada ko ba haka nan bane Allah subhanahu wataala ba zai zalunci kowa ba wa nadau al mawazin al qista li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal أتينا بها وكفى بنا حاسبين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما تؤمن أنت ظلام بيون ظالمش في عنك malamai suka bada amsoshi daban-daban a cikin wannan wuri waɗansu malamai suka ce nan da an ka ce zallam bai yawan zalunci to ayoyin da sun fassara shi waɗanda sun ka nuna bai zalunci ko kaɗan sai su zo sai su bayyana cewa bayyin zalunci wala yazlimu rabbuka ahada shikenan sun kore wancan tawahhum ke wadansu malamai suka ce a'a ita kalima ta zallam wani lokaci tana nuhin an yawaita aiki wani lokaci a'a tana nuhin abubuwan da suke da alaka an kalli yawan bayi to shi yasa an ka ce zallam ba yawan zalunci ba a'a saboda yawan bayin shi yasa an ka nuna cewa baya yin zalunci domin wani wuri sai Allah ya ce alimul ghaibi saboda ghaibi din mufrad ne amma sai ce allamul ghuyub saboda gaibobin suna da yawa shi yasa sifan ta kanshi da yawan tsananin ilimi domin sai ilimin ka na da karfi zaka san abubuwa daban-daban amma ilimin ka bai da karfi sai zama to abu guda inda an ce zallamun lil zalimun lil abd bawa guda amma al abid bayu suna da yawa sai ka ce zallamin lil abid ina fata kun fahimta kenan sai a kalli adadin yawan abubuwan da anka danganta zuwa ga wannan suna su ne anka kalla wadanda suka ce a'a ba dan da mutane suke zalunci ba su aikata sako da Allah subhanahu wata'ala ba zai zalunce su ba to amma saboda hikima Allah da girman shi nan sai a siffanta shi bi zalla domin ba karamcin zaluncin ake kallo ba girman ubangiji ake gani shi yasa in kai babban mutum ne in kai kuskure sai a ga girma ne komi karamcin shi ko ba haka nan bane amma kuma karamin mutum sai shi laihi dubu ba a kallon shi على قدر أهل العظم تأتي العظائم وتأتي على قدر الكرام مكارم وتعظم في أين الصغير صغارها وتصغر في أين العظيم العزائم يأتي على قدر أهل العزم تأتي العزائم غرغدا كرف النية متند تناني نيد قازو نيد دبارة نيد علم شي أبو بوا سكي زوا دي دي كرهم متند دي نياتي sannan yake cewa wa ta'ti ala qadri al-kiram makarim sannan kuma daraja da aikin daukaka yana zuwa daidai daukakan mutum yace wa ta'zum wa tasghuru wa ta'zum fi ayni as-saghir sigharuha dan karamin abu dan karamin abu sai shi girma ga kananan mutane ko ba haka nan bane wani in an ka zo ana zancen dan abu dan karami sai shi bashi mamaki yace wa tasghuru fi ayni al-azim al-azaim amma abu mai girma wajen masu girma sai shi zan dan karami wani a wajen shi yanzu dala arba'in sai ya tashi ya bada cikin mutane ko ba haka nan bane wani ko miliyan arba'in ma bai doke su wani abu ba kenan Allah subhanahu wa ta'ala saboda girman shi abba ba su fanta shi da karami ba irin da baki zallamikin saboda in ba dan da bayi suka yi zalunci ba to zalunci abu ne wanda ba a sai da za su fanta shi ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ba da fatan kun fahimta sai Allah ce allazina qalu
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا لنا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الذين قالوا سوني وطن دسوكتي كنا وطن دسوكتي إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا سكفدا سكتي إن الله حقيقة الله أحد إلينا ya ɗaukan muna alkawali akwai alkawali tsakaninmu da Ubangiji Allah nu'mina li rasulin kada mu yi imani da wani manzo mu ba shi gaskiya hatta ya tiyana bi qurban har sai ya zo muna da abin yanka shine qurban ma yutaqarrabu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi shi ko yanka yana daga cikin abinda ake neman kusanci ga Allah ko ba haka nan bane galayya muna yin wato layya mu yanka dabbobi don mi don saboda neman kusanci ga Allah subhanahu wataala ba don Allah yana shan jini ba don Allah ba maye bane ba dan bori bane ba don Allah yana cin nama ba don Allah baya bukatan nama shi yake ciyar da kowa kuma baya bukatar komai ga kowa wa huwa yut'imu wa la yut'am inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah baya bukatar komai lan yanala Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ina fata an fahimce ni to sai suka ce Allah ya yi musu alkawali kada su yi imani sai an zo musu da abin kusanci ta akuluhu na wanda wuta za ta ci shi kenan ma'ana yana daga cikin alama annabi duk annabin da Allah zai aiko sai an bashi mu'jiza da dalili ba yiwuwa kawai mutum ya zo ce a ni annabi ne ko ba haka nan bane sai mu ce maka meye dalilin ka a wannan lokaci da mutum ya ce annabi ne ƙarya yake babu wata hujja wanda zai bamu domin Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin amma kafin bayyanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in wani zo ce shi annabi ne ko manzo ne sai ce to kawo hujjoji kawo dalilai don ba a taba aikowa annabi ba sai an ba shi hujjoji waɗanda za su tabbatar da mu'uzoji waɗanda za su tabbatar da cewa shi annabin Allah ne ina fata afince ni wanda in ban manta ba a cikin zamanin daular abbasiyya akwai wani mutum da ya bayyana an ka tambaye shi kai menene sunan ka ce ibrahim ya ce to shi annabi ne aka ce a'a babu wani annabi da allah ya aiko face sai an ba shi hujja da dalili da mu'jiza wanda za ta nuna cewa shi annabi ne aka ba shi azaba aka kai shi dan kwasu sai sarki ya ce to zo gwada mini mu'jizar ka wadda take nuna cewa kai annabi ne yace can cikin zuciyarka kana cewa ƙarya nake yi ni ba annabi bane yace wannan ita ce mu'jizar ta ina fata an fahimce ni bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin mutane sun yi iddi'a'in annabta musailamatul kazzab ya ce shi annabi ne wata mata sujah ita ma ta ce annabi ce kai musailamatul kazzab da kagga cewa sojojin da abbayan su jahu sun hi sojojin ka yawa da karfi sai yayi dubara ce to kaga har ka ga inda ce yaki za a yi kuma ya za a yi sai ce mata to ke san ke annabi kike ana miki wahayi ni ma annabi na ana min wahayi ke ga ya kamata a ce annabi ya aure ba annabi ya sai suka yi aure an ka huda musailamatul kazzab yayi ta yin ayoyi na ƙarya mutum ne mai hikima mai ilmi amma da yasa kai ne ƙarya yace zai kawo irin alqur'ani ayoyin shi sun zamanto udhuka inji larabawa abin ban dariya an ka ce menene ayoyinka yake cewa daga cikin ayoyi ne wallaqumati luqma Allah shi na rantsuwa da katta majiya ƙarshi in suna jin yunwa suna katsan loma wannan babin dariya bane duk lokacin da kace zaka yaki da Allah kai ne kasa duk hikimarka ka bi Allah ka bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kajibin gaskiya ka kai kasa kowane ne kai darajar ka kuma ta yi kasa wallahi tallahi in ba dan da alqur'anin nan gaskiya bane da yanzu tura sun kare da mu su adda technology su adda ilimi sun mallaki duniya hire da kake sa tsammani in kana so akwai karta ta duniya gaba ɗaya da gidanka yanzu in ka shiga cikin google kai tsaye sai kaga gidanka ko ɗaki nawa akwai ciki dushkinka suna ganin ta suna da kayan yaƙi sun yi tunanin abin da zai zo nan da shekara ɗari da hamsin za su gaya maka kaza za a yi wato alkusuf rana za a shahi haskenta a lokaci kaza bayan shekara kaza guguwa tana nan tahe komai suna da shi amma alkur'ani ya gagare su don saboda alqur'anin nan gaskiya ne to shi yasa in kana rike da gaskiya kai ne zaka ci nasara amma kai hakuri hatta ya tiya nabi qurbanin ta'kuluhun nar sai aka ce kul ka ce da su qad ja'akum rusulun min qabli manzanni sun zo muku gabani na kafin na zo ai annabawa sun zo bil bayyinati sun zo muku da hujjoji bayyananni ko ba haka nan bane annabi Musa ya zo muku da at-taura sannan kuma Allah ya bashi mu'izzoji waɗanda suka bayyana shi annabi ne wal qad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat ko ba haka nan bane annabi isa ya zo da injila sauran annabawa sun zo da mu'jizoji wa billazi qultum da abin da kuka faɗa cewa kan ku yi imani da annabi sai ya zo muku da abin kusanci wanda wuta take ci ai annabawa sun zo muku da wannan to nan inda matsala take ba sharadi bane duk annabin da Allah zai aiko ya zamanto mu'jiza iri guda za a basu kowane annabi ana bashi mu'jizar da ta dace da mutanen zamanin shi lokacin annabi Musa waɗanda kasuwarsu take ci an gane ni su ne masu sihiri sai aka turo shi da abin da su masu sihirin su suka fara yin imani da shi an fahimci wannan zamanin annabi isa likitoci suna suke da daraja suna ba mutane mamaki sai aka ba shi abin da yake rayar da matacce duk duniya babu likitan da zai rayar da matacce ko akwai shi da an kai mutuwa sai a ce a yi kabari da mutum sai ya zo yana rayar da matacce kaga wannan mu'jiza ce da ta nuna cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kushi zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine larabawa sun kasance suna jin kansu da iya magana su ne arbabul fasahati wal balagha su ne suka ganin su kowa iya zance za a tsara maka baiti dubu da harafi guda dukan su su kare da harafi guda tak tak tak tak ka tai ka diba zaka ji ana cewa alfiya ta wane wanda ke karewa da harafi kaza za a iya ɗaukar alif alif kaga dubbabi ya kare da alif kaga ko da hausan ka yanzu kai ba haushi na in an ce kawo kalima masu karewa da ra an baka aiki goma kawai ko ko masu karewa da ba in ka ce ba ba sai a ce kawo ta biyu sai ka tsaya da sayi ka gani amma su larabawa kalima dubu za a iya baiti dubu da harafi guda hamaziya da kuke jin ana faɗi menene hamaziya wani littafi ne da ake ce ma hamaziya na busiri ya yi shi cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan shi da u u u yake karewa akwai hamaziya ta Ahmad Shauki ita ma tana karewa da u u u u u akwai ba'iya ta shauki tana karewa da ba ba ba ba ba ba za a yi baiti nawa duk za su kare da ba akwai kafiya wato ta shauki suna karewa da ku ku ku ku ku ku ku sai ka iske littafi guda yana karewa da la nuniyatul qahtani imamul qahtani baiti dubu ne yayi da biyu duk da nunu suke karewa nuniyatu ibnul qayyim ibnul qayyim yayi nuniya saboda tana karewa da nunun nunun baiti dubu sannan mutane ne masu jin kansu to shi yasa sai alqur'ani ya zo ya ce to tunda kun ce ku kun iya magana kun kware kun kware kun kware kuna ganin za ku iya yin magana ku kawo zance wanda an ka tsara da harafi guda guda guda guda kuma kuna ganin kun iya faɗin magana larabawa duk duniya suna ganin in sun ka faɗi misali guda babu wanda zai iya faɗin irin shi kenan ta hanyar ma'ana kuna kalubalantar mutanen duniya ta hanyar ku tsara zance da harafi guda kuna kalubalantar mutanen duniya to bismillah yanzu alkur'ani gashi ya zo ku zo da zance mai karewa da harafi iri guda guda irin alkur'ani sannan ku kawo magana ta fasaha da balaga irin wadda take irin ta alkur'ani kenan shi mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin wadda anka ba annabi Musa bace ba irin wadda aka ba annabi Isa bace a'a shi alqur'ani ne aka bashi wanda yace duk ba gaskiya bane to ya kawo tamkatai shi yasa ku tai ku dibi ta tafalluga dukkan su za ku ga suna kawowa ko da ku dauki misallai har littafan da ake tsarawa na ilmi za ku iske suna karewa da harafi guda harafi guda harafi guda harafi guda dukkan su kuma wannan yana daga cikin uslubin da larabawa suke alfahari da shi mu dauki imamu shatibi da kuke jin labarin shi baiti dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku ya yi dukkan su suna karewa da lamu baiti dubu ɗaya bari in sake faɗi da dubu ɗaya da ɗari ɗai da saba'in da uku duk da lamu suke karewa yake cewa wa abiyatuha alfun tazidu salasatan wa ma'a mi'atin sab'una zuhran wa kummala yake cewa farkon littafin ka saurara ka ji duk da lalala za su karewa بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعسرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وسلفت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كلت رجح عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبئ نفسك الدنيا بأنفاسها العلا wannan kaɗan ne daga ciki ka ji duka yadda ɗan adam yake tsara zance shi yasa laraba suna alfahari kuma duk waƙen su mafi yawanci haka yake to tun da kun ce alqur'ani bai daga wajen Allah ba to ku kawo shi ja'akum rusulun min qabli manzanni sun zo muku gabana bil bayyinati da hujjoji daban-daban da mu'jizoji wa billazi qultum da abin da kuka faɗa to ba nan na illa take ba falima qataltumuhum dan me kuka kashe su a kun ce a kawo an zo da shi me ya kamata ku yi ku yi imani to sai kuka kashe annabawan kenan har yanzu Allah yana son ya nuna cewa iyayenku sun kashe annabawa sun nemi a kawo musu kuma in an kawo muku ba imanin za ku yi ba cewa da kuke yi a kawo sharuɗa ne kuke azawa na ta'annuti ka san kullum in mutum na son shiga jiyar da kai sai ka ma sharɗin abin da baka iyawa ko baka nan bane mai son ka bai azama sharɗin abin da ba za ka iyawa ba amma in kaga mutum na azama sharɗi daya kaga kayi ya sake azama na biyu kaga kayi ya sake azama na uku kaga kayi to kullun sharadin da yake azama yana tunanin ba za ka iya ba kenan bai da niyya kan ba ka bata makanka lokaci annabawan sun kawo shi Allah ba sharti aka azamai ba in kana da Allah da bi ga Allah imani zaka yi da Allah ba cewa zaka yi ba Allah ban imani da kai sai kai min kaza kusan kaban mutane da yawa suna ganin cewa ya kamata a ce sai Allah ya baka arziki hankalinka na kwance sannan ka rinka samun jami'in sallar subahi sai jami'in sallar subahi shi yasa wani inda ba kuɗi ba bai bai zuwa sallar subahi kuma sai shi kuɗin sai ya bar sallah saboda ba azama Allah sharadin sai kai min kaza zan yi ma kaza yin haka dan yana nuna mutum bai da imani ko ko imanin shi yayi karamci shi Allah ba sharadi ake azami ba biyayya ake yi mishi amma in an ka kawo maka sharuɗa sun kai ma yawa baka iya dauka shi yasa ni taba ga muku kissa wani mutum da ya dauka ma Allah alƙawari ya azama Allah sharadi yace in Allah ka ba jaki na lahiya to sai nayi azumi guda uku kaga kai da kamata kai azumi guda uku ka nemi Allah ya maka bude maka alkhairi sai ka tsaya sai Allah ya ba jakin ka lahiya sannan zaka azumi ka gani sai aka zo sai aka ba jaki ne shi kenan yayi azumi na kwana Allah ya ba jaki lafiya aka yi azumi na kwana ɗai aka yi na biyu aka yi na uku ya taso za shi sallar su bayan sai iske jaki ya mutu ya shuri ya ce a haka na an kai min ya ce to sai na cire uku na azumin watan ramadana kenan ma'ana Allah bai ba jakin shi lafiya ba kaga ba sharadi bane masu imani in anka ce Allah ya ce ba su kawo tunaninsu saboda tsayawa sai ka kawo tunaninka sai hankalinka ya yarda ka yarda kenan in sai hankalinka ya gano yanzu ba Allah na ka gaskata ba hankalinka ne ka gaskata ina fata amince ni in an ka faɗi aya kaga hankalinka bai yarda ba kai ba ka yarda da ita sai ka tsaya sai hankalinka ya amince zai yarda da ita to yanzu za ka yarda da ita shi sa sahabbai Allah ya bar su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kaddama an gane ne da an ce sami'na wa ata'na sami'na wa ata'na dan su Allah yake da amma wanda ka cewa me yasa an kai kaza me yasa an kai kaza me yasa an kai kaza to waɗannan ba a iya gina addinin su wa billazi qultum falima qataltumuhum dan me kuka kashe annaba wannan in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya kenan ba ku da gaskiya shi yasa Allah ce qul bi sama ya'murukum bihi imanukum a wata aya in kuntum mu'minin tir da abin da imanin ku yake umurta ku da shi ai in kuna da imani mai imani da tunanin ya kashe annabi balle ma ya kashe annabi babu imani ƙarya ce kuke yi fa in kazzabuka
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير Allah ce fa in kazzabuka in an ƙaryata ka faqad kuzziba rusulun min qablik haqiqa an ƙaryata annabawan da sun gabace ka ba gare ka farau ba balle gare ka karau ko ba haka nan bane malamai suka ce nan bai wato jawabu sharti mahzufun ne domin ƙaryata wadda aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana bayan ƙaryata wadda an kai ma manzanni kenan bai dace faqad kuzzibat rusulun min qablika ba ina fata an fahimce ni a'a ya kamata a ce wato fa in kazzabuka fasbir faqad kuzziba rusulun min qablik in an ƙaryatar da kai ba wani abin mamaki bane an ƙaryatar da manzanni gabaninka ba wato ma'ana ana lallashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu ana nuna mai ba kai na ka gajiyawa ba ba alqur'ani bane adda matsala ba hujjojin alqur'ani bane suka kasa yin bayani a gane gaskiya an gane ni mutane ne ba su son su karbi gaskiya ba su karbata duk yadda zaka bayani duk yadda zaka wa'azi duk yadda ka iya akwai mutanen da babu abin daga maganin su jakkai na dole sai an gama da mi sai an gama da sanda wani duk wanda za a wa'azi a ce Allah ce bai bai amma yanzu da an ka police sai sun kaje hukil mujan shikenan magana ta riga ta kare in ba kai ma Allah ba kai ma kulli shi yasa Allah ce a taho da takobi domin mi domin takobi shi ke sa wani shi imani wani in dai za a bar shi shi imanin ba zai yi ba to Allah ya san halin dan adam shi yasa ayoyinka da bayananka da iya tafsirinka da hadisan da zaka jawo da magana ta masu balaga da filozofi da domin duk yi zaka yi ka kare hice maka kai bayyar dalici ba shi kenan ba iyakar tika tika tik to don haka ba laihinka bane alqur'ani ya zo da hujjoji bayyananni sannan kuma kai kayi iya kokarin ka duk yadda ake yi kayi amma su ne ba su da imani faqad kuzziba rusulun min qablik an qaryatar da manzanni gabaninka ja'u bil bayyinat sun zo da hujjoji bayyananni wazzuburi sun zo da littattafai su ne azzubur abinda an ka rubuta shine azzubur shi yasa an ka sanya ma wancan littafi na annabi Dawud alaihi salam zabura wa atina Dawud zabura saboda azzabur shine abinda an ka rubuta almazbur shine almaktub shi littafi an same suna alkitab saboda shi ma rubutu ne kataba yaktubu kitabatan kenan wal kitabil munir da littafi wanda yake mai haskakawa yana haskaka zukatan mutane da imani yana haskaka wato wato zukatan mutane su yi aiki aiki na gari wannan aya in mun ka nura tana daga cikin ayat mutashabihatul alfaz mahaddacin alqur'ani ayoyi akwai waɗanda suna da matsaloli akwai inda suka yi kama da juna akwai inda suka saba ma juna to in kana sallar tarawih da kiyamul layli akwai alaramma musamman in ka bata mai da rai irin ka sai shi dauko qur'ani shirki duk inda kai kuskure sai ta daka bat sai ranka ya baci kun ga nan fa in kazzabuka akwai aya irin ta cikin suratu fatir ita ma fa in kazzabuka ne faqad kuzziba rusulun min qablik can ko faqad kuzzibat rusulun min qablik kaga can akwai ta'un nan babu ta'un saboda rusul jam'i ne na muzakkarus salim a larabci ya halatta a sa mai ta'un saboda ta'wilul jama'a ne kenan jama'atun min rusul sai an sa mai ta'un nan kuma an kalli cewa ar-rusul manzanni mazaje ne sai aka ce faqad kudziba shi yasa ba kawo ta'un ta'nisi ba to kaga nan can akwai ta'un nan babu ta'un kaga in ba wanda ya sa alqur'ani ba sai an samu mi sai an samu matsala ja'u bil bayyinati har yanzu cikin suratul fatir in ka kara gaba akwai wata aya mai ja'u bil bayyinati wazzuburi can kuma wabi zuburi kaga can akwai ba'un nan kuma babu ba'un to kaga in baka sani ba sai ka kara wannan ba'un nan babu ba'un wal kitabil munir shikenan shi ma wal kitabil munir amma ibnu amir ɗaya daga cikin qurra'ul ashra da hisham su sun karanta wabi zuburi ko nan da ba'un sun ka karanta to wani zai tambaya ya an kai hakan ga a'a wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta nan ba da ba'un ba wani lokaci ya karanta da ba'un amma bambancin kira'an mai ba'un da wadda ba ta da ba'un shine mai ba'un tana ƙara karfafar da ma'ana ja'u bil bayyinati wa bis zuburi amma an ce ja'u bil bayyinati wa zuburi wal kitabil munir wannan ko ja'u bil bayyinati wa bil zuburi wa bil kitabil munir sun zo da hujjoji bayyananni wa zuburi da littattafai wal kitab da littattafai to menene bambancin zubur da kitab kaga nan dole sai ka koma tawili domin an ce az-zubur an ce abinda aka rubuta ko ba haka nan bane to alkitabu ha shi ma abinda aka rubuta sannan zabara ya rubuta kataba ya rubuta to a yanzu a matsayin mu na masu bincike kada wani ya faɗo mu wani lokaci ya ce mana to ya aka alqur'ani zo da wadannan abubuwa guda biyu daban-daban ya za ka ba da amsa kai a matsayin ka yanzu wani ya tare ka saboda yahudawa yanzu bincike suka ce cikin qur'ani kun ce babu fat ai mu mun gano akwai fat akwai wani bayahudi da ya hiddo matsala guda sai da an katar da malaman balaga na alkur'ani na duniya sannan an ka bashi amsa yake cewa Allah ya ce qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin yace cikin cikin cikin qur'ani babu kuskure qur'ani magana Allah ce to an ce fa akalahu dhi'b kura ta canye shi alhali da larabci ba a ce kura ta canye shi sai da a ce kura ta harauce shi domin asalin kura ba ta canye dan adam gaba ɗaya ko kuwa haka nan bane sai dai ta ci sashe ta bari kenan ta farauce shi ta ci sashe ta bar sashi a larabci kamata ne a ce faftar sahudhib aka ce malamai to kaka kaga wani sai ce a kai kahiri na koyi ta mutunewa na romu in ya ga dama shi ba ne a ba haka nan bane Allah ya aza muna nauyin mai mutane bayani an gane ni ba yahudi ne kuma aka ce to ya za a yi aka tar da manya-manyan malaman da suka san larabci da kuma alkur'ani da uslubi na alkur'ani na balaga suka yi bincike sai da aka yi bincike aka yi bincike aka yi bincike sai aka gano cewa a ƙarshe shine abinda ake nufi nan da Allah ce fa akalahu wani dalili ne yasa aka faɗi hakan ba a ce faftarasa hudhibu ba saboda cikin kissar su mutanen sun yi iddi'a'in kura ta canye annabi Yusuf alaihi salam sannan in suka ce ta ci sashe ta bar sashi ko da harci ne ɗaya saura mi bi uban shi zai cewa ko kamin harcen ɗana in gani to su ku babu domin abinda sun ka zo da shi rigata sun ka yanke wata dabba sun ka sa mata jini suka ce jinin ɗan shi ne ko ba haka nan bane kenan da sun ce akwai saura sai ko hannu ne saura mi annabi ya kuzi cewa ko kawo mini hannu ne in tabbata suwa to shi yasa ba a ce faftara sa hudhibu ba sai an ka ce fa akala hudhibu don su sun yi iddia'in cewa kura ta canye shi gaba daya kenan babu zancen a kawo horce ko gashi ko abin da ya kamata ka gaba ɗaya ta canye kurmumus kamar gobara to kaga wannan shine aikin da malamai suke yi na alkur'ani to in an ka ce az-zubur ana nufin abinda aka rubuta malamai suka ce bai da yawa in an ce alkitab shine mai yawa shi yasa ana ganin cewa waɗancan littattafai in an kiran su zabura ba su cika ba amma alkur'ani Allah bai kira shi ba wato zabur ba saboda mi saboda littafi ne babban da ya zo da shari'ar da za ta amfani mutane sai tashin duniya kenan nan az-zubur littattafai masu bayani takaitacce wal kitabil munir shi yasa ka mai sifa littafi mai haskakawa wanda yazo da ilimin da zai amfani mutane duniya da lahira Allah ya gane da mu kullu nafsin ita ce ayatu ta karshe kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ga aya wadda mutane ba su son su jiya kullu nafsin za'iqatul maut da ka zo wajen masu kuɗi ka ce kullum da sai zai katar musu ya ce kai wanga mutum da yana shiki ka san shi mai kuɗi kullum bai so ai zancan lahira saboda bai son ya bar dukiya Allah subhanahu wataala ko har ya rabe gado kana nan duniya Allah ya rabe gado da ka ce lahira Allah ya faɗo da za'a yi mutane ba su son zancen mutuwa ita ko mutuwan nan dole sai an yi ta me yasa mutane ba su son zancen mutuwa saboda aikin lahira abu sai ba wannan shi ne babu mai son ka kama zancen mutuwa duk da yau fitar an ka zo kana zancen mutuwa ba su an yi so ka ta kawo zancen daɗin rayuwa mota kaza darne kiri ta shigo sai ka ga shi kenan mutane suna jin daɗi an ce american sun yi detectin wani wata wata wani wata technology a shi kenan sai bon na ji labarin an ce an kawo abu kaza ko ko a to zancen gidaje gidan wani ya hina wani gidan wani ya hina wani gidan wani ya hina wani an ce kaza an ce kaza kaza ko ko akwai wata budurwa wadda ko ne kuwa suna so ai na ji an ce an yi wata bakuwa akwai mace kaza mai kyau shin karce kaza sai ka ji gayu na jin daɗi amma da an ce kullu nafsin za'iqatul maut ya ce subhanallahi ya bata majalisa kaji ka bata majalisa ita ko ga kullu malamai sun kace ismun mawdu'un listighraq almunakkar wal mu'arraf duk sunan da anka danganta zuwa ga kullu in na kira ne wanda bai da alif wal lam kamar nan da anka ce nafsin ko ma'arifa ne kama a ce wato kulluhum tunda hum ma'arifa ne ya shafi kowa da kowa babu wani wanda zai hita hatta da annabawa za su mutu shi ko sha'ir ya ce yake cewa falau kanati duniya ta dumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da akwai mutumin da ya kamata a ce ya cancanta ya zamba bai tahiya ya dawwama a duniya to da ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a duniya ya tahi ko bai tahi ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da rashin lafiya ya zo mai na karshen rayuwa tai yake cewa wani daga cikin bayan Allah Allah ya bashi zabi da zaman duniya da zaman da zama inda shike ya zabi zama inda ubangiji ne shi mutane ba su gane ba sai abubakar yake ta kuka paske shi ya gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake nufi da kanshi kullu nafsin kaga wannan mushkila ta farko wajen ma'ana mutane ba su son maut mutuwa ku za a yi ta annabawa sun mutu an gaya musu wasu ma za a kashe su inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya sannan annabi isa ce falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim shi ma manzo Allah sallallahu alaihi mutuwa zai yi wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawm al-qiyamati inda rabbikum takhtasimun wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين sai sun mutu aka ce sai annabawa sun tafi duk annabawa sun daga sun wuce wa zai tsaya babu shi to don haka in annabawa sun tafi kuma ka san da Allah ya san da sun fi kowa ya fi kowa son su kuma ya san sun fi kowa daraja to wani mutum na da yin saura wa da matsayi irin nasu babu mutuwan nan dole ce kenan ko aikin ta za mu yi mata iskali na biyu shine wajen masu hadda alqur'ani dan wannan uslubi ina son dole sai mun sashi waɗannan ayoyin guda uku ne cikin alqur'ani in ka ji an ce kullu nafsin za'iqatul maut ba guda bane uku ne guda tana nan cikin suratu ali imran ga ta mun karanta guda tana cikin suratul anbiya guda tana cikin suratul ankabut kaga dole ne ashe qur'ani sai kai tsaye zaka rike shi da kyau amma babu da karanta su gaba daya wannan kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur cikin suratul anbiya kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un a cikin suratul ankabut kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un kaga ya kamata a ce ka san waɗannan ayoyin in dai kana son ka dace alqur'ani da kyau don haka alqur'ani akwai ayoyin da ko mahaddacin alqur'ani in bai san ka'idodi ba malamai ba su bambanta mai ba zaka iske ya fada cikin rikici alqur'ani nan ba wasa bane shi yasa dole ya kamata a kwadaitar da mahardata qur'ani su tsaya su rike alqur'ani nan da kyau don kar a zo wajen sallah ta tarawihi a rasa liman ba a san da alarammomi ba ba a kwadaitar da su ba a girmama su ba a yi musu abin da ya dace sai wai yanzu lokacin sallah yayi shikenan sai mu rasa da za a yi sai mu ga ana ina ne alaramai ki ina ne alaramai ki ina alarammomi suke ba a kula da su cikin wata goma sha ɗaya ya kamata mu gyara wannan aya ba za mu samu yin tafsirin ta gaba ɗaya ba amma za mu fassara ma'anarta sati mai zuwa ranar lahadi insha Allah rabbul alamin za mu tashi akan wannan aya kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandani wato mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama za a cika muku ladan ayyukan ku a ranar tashin alkiyama faman zuhziha 'anil nar duk wanda anka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljanna anka sanya shi aljanna faqad faz haqiqa ya samu babban rabo ya rabauta Allah ya sanya mu daga cikin su wa mal hayatud dunya wannan rayuwa ta duniya da muke cikin ta ba komai bace illa mata'ul ghurur sai dan jin dadi na rudi wanda zai rude ka cikin yan mintuttuka ya kare nan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh